أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka kuwa muna jaddada godiyar ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa yarda shi da amincewa shi ya nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda zamu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba kusan darasin da ya gabata mun fara tattaunawa dangane da abin da ya shafi wato istighfari da kuma neman tuban Allah madaukakin sarki cikin abin da mutum yayi na ba daidai ba wanda a wannan gafar magana mun karanta hadisi na ɗaya na biyu na uku yau za mu karanta hadisi na hudu shi ne wakala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cewa a karabu ma ya kunu rabu min al'abdi fi jokin lailil akhir mafi kusancin lokacin da bawa ke kasancewa da ubangiji shi ko ko mafi kusancin lokacin da ubangiji ke kusa da bawan shi shine fi jawfil laylil akhiri a cikin dare na karshe fa in istata an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka sa'a fa kun idan za ka samu iko ka zan daga cikin masu ambatan Allah a wannan lokacin to ka zama ma'ana yankin dare na karshe lokaci ne da Allah ke kusantar bawa kuma bawa ke kusantar ubangijin shi to har idan bawa zai iya yunkuri domin neman kusancin Allah da kuma yardan shi to ya zama a ƙarshen dare sahabiyul hadis huwa amr bin absa radiyallahu anhu sahabin da ya rawaci hadisin shine amr bin absa Allah ya da shi fadan shi da yace aqrabu ma yakunu rabbu min al-abdi mafi kusancin abinda bawa ke kasancewa da ubangiji shi ko ubangiji zuwa ga bawan shi wal hikma fi qurbi ar-rabb min al-abd hikima wajen kusancin ubangiji ga bawan shi fi hadal waqti a wannan lokacin anna hadal waqt shi wannan lokacin waqtu nida'ir rabbi lokaci ne da ubangiji ke kira ya kuma yi shela ala tara ila hadis ba ka ganin hadisi wanda ya ce yanzu da rabbuna kulla lailatin ila sama'i duniya ubangijinmu yana sauka a kowane dare zuwa saman duniya shine yabka kulkul lailil akhiri a lokacin da sulusin dare na ƙarshe ke kasancewa fa yakunu ar-rabbu fi hadha al-waqti qariban min abdi a wannan lokacin ubangiji yakan zama kusa yake da bawan shi ولا ينال هذا الحظ الوافر إلا من له استعداد ba wanda zai samu rabo cikakke irin wannan to sai wanda yake da cikakken shiri da kuma tattali domin samun kusanci ga Allah madaukakin sarki matsayi ne wanda kowane musulmi yake fata yake guri to amma ba wanda zai samu kusanci da ubangiji sai wanda ya shiri ya tattali wa taqarrub li husuli hadhihi al-fa'ida al-azima wanda ke da niyan kusanci ga Allah domin tabbatuwa akan wannan fa'idar wacce take babba allati tambani alaiha almanafi'u dunyawi ko addiniya wal dunyawiya wanda dukkanin wani amfani a addinance da amfani da mutum zai samu a duniya to yana da dangantaka da kusancin mutum zuwa ga ubangiji akwai amfani da mutane ke samu a duniya wanda wasu ka iya gani su yaba amma Allah madaukin sarki baya da irin wannan ma'ana abin da mutum zai samu na dukiya ta hanyar haramu mutane za su da kallon wani a matsayin shi mutum mai dukiya mutum mai yalwar abin hannu to amma abin da shari'a ke duba a yanayi irin wannan ta wace hanya mutum ya samu kuɗin amma wanda ke yunkurin kusanci da Allah madaukakin sarki zai kusanci Allah da abin da zai amfane shi a nan duniya da kuma bangaren addinin da zai gada mar kyakkyawar makoma gobe da kiyama wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fada cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid mafi kusancin lokacin da bawa ke kusanci da ubangijin shi a lokacin da bawan yayi sujudi fa aktiru du'a ku yawaita addu'a sahabiyul hadis huwa abu hurairah radiyallahu anhu sahabin da ya rawaci hadisin shine abu hurairah Allah ya da shi fadan shi da yace aqrab istidlalu ba'd ulama bi hadha hadisi ala anna sujuda afdalu min qiyam wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan hadisin cewa lokacin da mutum ke halin sujudi shine mafifici sama da lokacin da mutum ke tsayuwa domin hadisin annabi ya tabbatar da idan mutum ya sujudi ya dora goshin shi a ƙasa to a wannan lokacin ya fi kusa da Allah madaukakin sarki wa qala al-imamu ahmad rahimahullah imamu ahmad ibn hanbal ya fada Allah ya masa rahama yace wa inna kafaratuhuma afdal min tul qiyami ala sahih wato yawaita sujudi shine yafi tsawon tsayuwa a ce ka yawaita sujudi ka yawaita tsayuwa domin idan aka ce a samu sujudi da yawa wannan ke nuna za a samu tsayuwa da yawa misali mukaddara mutum ya raka a goma a wannan rakawoyin goma da kai kana da sujudi guda ashirin kuma kana da tsayuwa guda ashirin mun fahimta da kyau wannan a kowace guda goma kana tsayuwa guda goma tsayuwar da za ka yi ta karatu a kowace raka a sujudi biyu za ka yi to wannan matsala ce wadda malamai sun tattauna a kanta menene ya fi soyuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki idan mutum zai yi sallah tsawaita tsayuwa mutum ya yi dogo tsayuwa ko ku a'a ya yi gajajjerin tsayuwa ya yawaita sujudi wasu malaman suka ce yawaita sujudi ya fi saboda wannan dalilin da manzon Allah ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid suka ce duba da wannan to sai a ce yawaita sujudi ya fi wasu malaman suka ce a abin da ya fi shine yawaita tsayuwa ai tsayuwa mai tsawo wannan ko kafa hujja ko dalili da aikin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi a aikace hadisin Aisha ya tabbatar cewa manzo Allah yakan tsaya tsayuwa doguwa har kafafun shi suke kumbura suna tara jini tace ya rasulullah ka kallafawa kanka tsayuwa irin wannan bayan amma gafara manzo Allah ce mata haba Aisha afala akunu abdan shakura ba zan zan bawa mai godiya ga Allah ba sai ya zama tsayuwar da annabi ke yi a babin godiya ga Allah ne ɗaya daga cikin sahabban shi ya faɗa cewa wani lokaci manzon Allah ya kabbar sallah da dare sai na zo na jona sallah tare da manzon Allah ya fara karatu ya fara kafi na kan suratul baqara sai nake tsammanin watakila idan ya karanta wasu ayoyi kaɗan zai yi ruku'i naga tafiya ta tafi da nisa sai nake raya cewa watakila manzon Allah zai raba suratul baqara biyu ya kare suratul baqara daga nan sai ya faɗa nisa'i bayan ƙari nisa'i ya fada ma'ida ya ce sai da ya kamar ya janye ya bar manzon Allah a tsaye to kuma sai ya yi tunani wane ne zai fara sallah da annabi kana jin annabi kuma ka janye ka bashi wuri to wasu malaman suka ce mutum ya yi tsayuwa doguwa wanda zai ji a jiki ya san cewa ya tsayu a jiki to ya fi tsayifuwa mazhabu abi hanifa rahimahullah amma mazhabin abu hanifa Allah ya masu rahama suka ce anna aqwal qiyami afdal yawaita tsayuwa mutum ya yi dogon tsayuwa shi ne abin da ya fi min kasratin ruku'i saboda sama da yawan ruku'i wa sujud da kuma sujudi wa bihi qala shafi'i da wannan imamu shafi'i ya tafi fi qaulihi a fadan shi da yace afdalus salati qulul qunuti mafifice sallah ma'ana shine wanda za a tsawaita tsayuwa akanta ma'ana hu alqiyam abin da yake nufi tsayuwa wa li'anna dhikr al-qiyam saboda ambaton al-qiyam huwa al-qur'an shine al-qur'ani wa dhikr ar-ruku'i was-sujudi huwa at-tasbih ambaton ruku'i da sujudi shine tasbihi wal qur'anu afdal lalle mutun ya karanta al-qur'ani ya tsewa duwa shine abin da yake li'anna ma qula bihi afdal saboda abin da ya tsawo wajen karanta al-qur'ani ya bi wa qala ishaq ishaq ya fada rahimahullahu Allah ya masa rahama ya ce wa amma bin nahari amma da rana fa kafaratun ruku'i wa sujudi yawaita ruku'i da sujudi wa amma bin layin amma da dare fa tsoron kiyam a yi tsayuwa doguwa illa an ya kuna rajulun lahu hizbun bin laili a tiyale sai dai idan mutum yana da tsarin ibada a cikin dare wanda zai aiwata fa kafaratun ruku'i yawaita ruku'i wa sujudi da kuma sujudi fi fi hadhihi ahabbu ilayya shine abin da yafi soyuwa zuwa gare ni domin zaka samu mutane a bisa dabi'un su suna da ayyuka da dare wani yakan sanya lokacin shi na karanta alkur'ani da dare saboda babu zarufa masu yawa yakan ɗauki wani lokaci awa ɗaya ko abin da ya kama da wannan domin karanta alkur'ani wani za ka samu hatta abin da ya shafi muraja'a na littafi yakan sanya shi da dare wani za ka ɗauka misali in akwai rubutu da yake son yayi yakan ware shi da dare da abin da ya kama da wannan li'annahu yati ala hizbi qala tirmidhi rahimahullah imamu turmizi ya faɗa Allah ya masa rahama ya ce wa inna ma ƙala ishaku haɗa ishaq ya faɗi wannan li'annahu wasafa salatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil laili saboda ya sifanta sallar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da dare wa wasafa tulul qiyam ya sifanta tsawon tsayuwa da manzon Allah ke yi wa amma bin nahar amma da rana falam yusaf min salatihi min tulul qiyam ba a sifanta cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsawaita tsayuwan shi na sallah da rana ba ma wusifa bil layl irin yanda aka sifanta aka ce yayi a daddare wa ma'ana kaulul abdi aqrab ila Allah ta'ala ma'anar cewa anan ne bawa yafi kusa da Allah halata sujudi halin sujudi min bayni sa'iri ahwalihi daga sauran halaye nashi لأن حاله يدل على غاية تذلل saboda halin shi na nuni a bisa kai matuka wajen kalkasar da kai wa atirafin bi ubudiyyati nafsihi da yanda mutum ke furici cewa shi bawa ne na Allah wa rububiyyati rabbih kuma ya san cewa ubangiji shine mahalicin shi fa kanat mazannatan lil ijaba to a yanayi irin wannan lokaci ne da ake sa ran za a anshi addu'ar mutum in yayi domin duk lokacin da bawa ke tsaye ga ubangijin shi zuciyan shi ya karaya ya yarda ya risina cewa shi bawa ne na Allah yana jin haka a ran shi kuma ya tabbata yana tsaye gaban mahalicci shi mai jin shi mai ganin shi wanda komai nashi na hannun shi to irin wannan yanayi idan mutum ya roki Allah madaukin sarki Allah na ansa shi yasa zaka samu hatta ala dubba na addu'a wajibi ne bawa ya ikirafi da cewa shi bawan Allah ne kuma ya yarda cewa yana tsaye gaban wanda yake da akwai wanda ke da ikon ya bashi wanda baya kosawa da tambaya wanda baka kure abin da yake mallaka to idan bawa zai rika ji a haka to daf yake da ya addu'a sai Allah ya ansa kuma bawa ya yarda cewa ba wai dole bane ba Allah ba da matira sai ya alƙawartawa kanshi don shi yace ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roƙa in ansa muku to karka dauka cewa in ka roki Allah ya zama dole sai ya ansa ba ko kuma karka dauka cewa yau ka kwana da dare kana ta addu'a kuma gari da ya waye sai ka fara ganin ansar addu'a ta ka a'a kai da kallanci addu'a ubangiji ya mali kaulin zai ansa maka amma sai lokacin da ya ga dama annabin shi ya share sama da kwanaki 40 yana addu'a sama da kwanaki 40 yana addu'a annabi shi amma karshe Allah ya ce addu'ar da kake daina mun fahimta ka daina wannan addu'a annabi ya tambayi Allah madaukin sarki wata bukata Allah ya ce mar'a cikin abin da ya tambaye shi ubangiji kar ka sanya faɗin al'umma tsakaninsu al'ummata kar ka sanya yaƙi tsakaninsu Allah ce akai haƙuri wannan zai faru to kai ma idan ka roƙi wani abu ko dai Allah ya baka ko Allah ya raba ka da wani abu kaga hakan bai yi ba to alheri ne saboda duk abin da ka roƙa na addu'a ɗayan abubuwa zai faru ko dai abin da ka roƙa na Allah ya baka wannan abin sai Allah ya baka shi ko kuma idan ubangiji baka wannan abin ba akwai wata musifa da za ta nufato ka wadda baka san da ita ba sai ubangiji ya amfani da addu'arka sai ya kauda maka waccan musifar da da ta iske ka da ka shiga cikin halin haulayi ko ko idan ubangiji ya ga dama sai ya bar ma addu'arka yana nufin ka da rahama gobe alkiyama zai ajje maka ita sai ka samu ubangiji ya ansa ma addu'arka gobe alkiyama ya ma wani shiri da tattali to kuma sai bawa ya rika ji a ran cewa ina ma duk addu'o'in da ya a duniya ba an sa ba an bar masa gobe alkiyama shi yasa har kullum ubangiji yana farin ciki da mai roƙon shi amma wanda bai roƙon Allah Allah fi shi yake da shi dan wani girman kai yake da akwai yana ga ya zauna ya ce Allah ina roƙon ka abu kaza a shi ya fi ƙarfin wannan sai dai idan musifa ta kai hali sannan ka ji mutum yana wayyo Allah wayyo Allah Allah da ta yace fa lidhalik saboda haka amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi iktari du'a manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi umarni da waye yawaita addu'a wallahu alam Allah shine masani wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fada yace innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marra wato wa innahu la yughanu ala qalbi manzo Allah ce akan rufe zuciyata ma'ana wani sa'in zai samu wani yanayi kamar yanayi na mantuwa kuma a makami na annabta a matsayin shi na mutum kamar sauran mutane zai iya mantawa in wani abu ya faru kuma zai itinawa in an tuna mar kuma zai itinawa tun daga manzo Allah ana cikin sallah yayi rakanuwa an tambaye shi annabi shin me ya faru a cikin sallar ta kuma ruba'iya ne an rage sallar ko me ya faru manzo Allah ce a babu daya karshe dai sauran sahabbai suka bada shaida cewa ga abin da ya faru a cikin sallah manzo Allah ya gyara abin da yake sallah din na'am da yace la yughan wa yughsha ma'ana ana rufe zuciyata wal murad bihi sahaw abinda ake nufi a sahaw shine mantuwa li'annahu kana sallallahu alaihi wasallam saboda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance la yazalu fi mazidin min adh-dhikri wal qurba wa dawamil muraqaba baya gushewa cikin neman ƙari wajen ambaton Allah da neman kusanci da shi da dawwama akan muraqaba ma'ana shine bautawa Allah madaukakin sarki fa idza saha an shay'in minha idan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya samu mantuwa ta wani bangare a cikin ibada fi ba'd al-awqat a a cikin wasu lokuta a wani sai koyi manta addabu zamban ala nafsi to manzo Allah yakan dauka laifi ne a karan kanshi dan haka fa fazi a ilal istighfari sai manzo Allah ya ce istighfari mun fahimta manzo sallallahu alaihi wa sallam idan yayi mantuwa to yakan dauka yakan dauki mantuwar shi a karan kanshi kuskure dan haka sai ne gafarar Allah sai fadalut tasbihi wat tahmidi wat tahlili wat takbir fadalan tasbihi da kuma tahmidi da tahlili da takbiri in an ce tasbihi shine subhanallah tahmidi kuma alhamdulillah tahlili kuma la ilaha illallah takbir shine Allahu akbar qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fada cewa man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra waqad khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri manzo Allah ce wanda ya faɗi wannan jumlar subhanallahi wa bihamdi ya faɗi ta fi yawmin awuni mi'ata marra sau 100 hudat khadayahu za a sarayin madda kusakuren shi walau kana misla zabalil bahri ko da ta kai kamar kumfan teku ma'ana yawa ta bangaren yawa ko da abin da ya kai wannan to Allah zai yafe mutum kalmomi da guda biyu sauki suke da gudu subhanallahi wa bihamdi sahabi da hadis sahabin da ya roci hadisin hu abu hurairah radiyallahu anhu shine abu hurairah Allah ya dade shi kauluhu fadan shi da yace hudat ay wudi'at anhu za a sarayar masa za a yafi masa amma da yace zabar la bahari shine karagwa ragwa shine kunfa yanzu kamar idan mutum ya kada omo a cikin ruwa abin da ke tashi ake ci da shi ragwa ko waɗanda suke kona mai idan man ya taso haka sai a ce da wannan rabuwa to rabuwatul bahari shine kumfa na teku wa hada kharijun makhraj al mubalaga wannan ya fita ne a mafita ta mubalaga ai walau qurida anna li zunubihi ajsaman muqaddara da ace laifin da mutun yayi laifin yana da jiki ta fuskan yawa wa kanat misla zabad al bahari kuma yawan shi hade kai yawan kumfan teku يغفر الله يغفرها الله تعالى بهذا القول to Allah zai iya gafarta masa idan yace subhanallahi wa bihamdi wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da an tabbata gare shi shi man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ashar marrat kana kaman a'ataka arba'ata anfusin min walad isma'il manzo Allah ce wanda ya faɗi wannan kalmar ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗi wannan ashar marratin sau goma kana kaman a'ataka arba'ata anfusin zai zama kamar wanda ya yanta bayi hudu min walada isma'il cikin yayin isma'il kamar abinda imam al-bukhari ya fitar da shi kad taqaddama al-hadisu hadisin ya gabata a nan ba ta 92 وقال صلى الله عليه وسلم منذ صلى الله عليه وآله وسلم يفدا cewa kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim manzo Allah ce kalimatani kalmomi guda biyu khafifatani ala lisan suna da saukin fada akan harshe thaqilatani fil mizani suna da nauyi akan ma'aunin lada habibatani ila rahman kuma kalmomin guda biyu Allah madaukin sarki yana son su shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sahabi da hadis huwa abu hurairah radiyallahu anhu sahabin da ya roci hadisin shine abu hurairah Allah ya dade shi innama kanat hatan kalimatani wa'annan kalmomin guda biyu sun kasance khafifataini suna da sauki alal lisani akan harshe da itibari qillati kalimatiha idan muka yi lura da karancin kalmomin ba su da yawa wa suhulati ta'allumiha da kuma saukin koyon su ba su da bukatun a ce sai an sha wahala ko an daddage wa kaunuhuma thaqilatani fil mizani amma kasantuwar su suna da nauyi akan ma'aunin au فلأنه جاء في الحديث سبو يازو حديث منظور الله سوى الحمد لله تملأ الميزان لفظا الحمد لله إذا باوى يفدا yana cika ma'aunin lada wa subhanallahi walhamdulillah amma fadan subhanallahi walhamdulillah yamla'ani ma baina samawati wal ardi suna cika abin da ke tsakanin sammai da kasai aw ma bainahuma ko kuma da wannan ta'abirin na abin da ke tsakanin sammai da kasai ma'ana sai mu dubi girman ladan ko da a hankalce idan ka dubi rufin samaniya ka san nisa yake da akwai kuma za ka iya gane haka idan ka dubi jirgin sama a lokacin da yake ƙasa ka dubi girman shi idan kuma ya tashi sama ka dubi ƙanƙanta shi ya shige sararin samaniya da zai ci gaba da ɗagawa zai kai matsayin da ba a kallon shi to sai a ce allah maɗaukin sarki zai cika ma tsakanin sama da ƙasa da lada kaga ba akwai rahama akwai jin kai na Allah madaukin sarki yanzu kaddara cikin masallacin nan kawai a ce ubangiji ya alƙawarta zai cika masallacin nan da lada to ai kana sa ran samun rahama Allah madaukin sarki to a babin rahama sai sha idan ka faɗi kalmomin guda biyu za su cika ma tsakanin sama da ƙasa amma duk da hakan sai a samu shedan ya raya wa mutum rana ta fito ta faɗi bai faɗi wannan kalmomin ba amma kalmomin zagi ko kalmomin gulma ko kalmomin ƙarya ya faɗa kuma ba adadi tayyib wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar waɗannan kalmomin mutum yace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi shamsu su ne suka fi soyuwa gare ni sama da abin da rana ta bullo a kanshi sahabiyul hadithi huwa abu hurairah radiyallahu anhu sahabin da ya roci hadisin shine abu hurairah Allah ya dade shi hatta rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'ummar shi a bisa tasbih da tahmidi da tahlil takbir wasta girakul wakati lahu mutum ya amfani da lokacin shi wajen sarkake Allah madaukin sarki wa annahu sababun ila najatil abdi mutum ya mayar da hankali a lokutan shi da istighfari a da tasbihi da tahmidi da tahlil da kabiri dalili ne dake sanya bawa ya samu tsira gobe alkiyama ga ubangijin shi wa usulihi ila aljanna kuma bawa ya shiga aljanna falizalik saboda haka qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amin shi sabbata gare shi ya fada yace la an aqul in fada cewa hadal qawl wannan maganan ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi shams shine abin da yafi soyuwa a wuri na sama da abin da rana ta bullo akan shi yani abin da yake nufi ahabbu ilayya min ad-dunya fadin wannan kalmomin sun fi soyuwa gare shi sama da duniya da abin da ke cikinta لأنه يفضي إلى درجات الآخرة saboda hakan zai kai mutum zuwa ga samun darajoji na lahira wa kullu ma kana mufdiyan ila darajatil akhirah duk abin da zai kai mutum zuwa ga samun darajoji a lahira yakunu afdala wa ahabba min ad-dunya yakan zama shine abin da yafi kuma yafi soyuwa sama da duniya li'anna ad-dunya mufdiya ila al-halak saboda duniya idan mutum ya shagaltu da ita ɗabi'anta ta kan kai mutum ne zuwa ga halaka Allah maɗaukakin sarki kiyaye mu shi yasa da yawa daga cikin malamai sun yi magana akan abin da ya shafi duniya kamar abin da Allah ke cewa wa ma hadhihi alhayatid dunya illa lahawun wa la'ibun wa inna daral akhirah la hiya alhayawan law kanu ya'lamun ma'ana rayuwar duniya inji Allah ce ba komai bane wargi ne kawai da wasa amma gidan lahira shine gidan rayuwa da mutane su sani domin duk abin da mutum zai yi na jin daɗi da shege aya da morewa duk sai mutum ya kare kuma sai ya mutu to har idan mutum ya je ba daidai ba mai amfanin jin daɗin da ya a duniya shekara hamsin sittin saba'in ko shekara ɗari ka shekara ɗari kana jin daɗi a duniya tun tasawanka watakila ka tashi gidan kuɗi gidan wadata ba ka san wahala ko ba ka rayu shekara ɗari cikin wadata rayuwar duniyar na karewa ce lokaci daya idan aka ce mutum ya je wa Allah madaukin sarki yana mai sabon Allah ya zai gama lahira shi to shi sai Allah ke cewa gidan lahira shine gida na hutawa shine gidan rayuwa da mutum ya sani shi yasa wani ke cewa ala inna mad-dunya kaman zil raqibin yanamu ashiyan thumma bis-subhi yarhad ala inna mad-dunya shi duniya kaman zil rakibin wato kamar masarki ne na mahayi wanda yake yayi balago yanamu ashiyan zai yi bacci da yamma baccin dare thumma bisubhi yarhalu idan asubahi tayi kuma ya tashi tafi shi yasa bahaushe ke cewa wai zaman mutum a nan duniya to zaman riga ne akan tukunya ba da goma ke za a ce ma ga mutum ya rayu da tsawo amma karshe sai ya mutu a wani ke cewa da mutum zai rayu shekara dubu sannan ya shekara dubu bayanta fala budda min yawmin tasiru ila al-qabri ba makawa wata sai an ce mutum ya tafi kabari walau ishta alfan da za ka rayu shekara dubu thumma alfayn ba'dahu sannan ka rayu shekara dubu bayan wannan to fala budda min yawmin illa kabari wannan sai a ce ma gawar sai ya mutu shikenan wuce shi yasa Allah jikan wazirin Sokoto Junaidu yake cewa ala inna mad dunya today ba'da yesterday wa kullu mar'in mimma salika huwa sanadi duniya kawai yau da gobe sai shikenan shine duniya duk abinda mutum zai hadu da shi ɗayan biyu ne ko dai ya barka ko ka bar shi wani akwai kuɗi masu ɗimbin yawa a wurin shi sai a ce ma ya mutu ya bar kuɗi wani kuma da ran shi kafin ya mutu sai a ce kuɗin sun tafi zubar shi ya zama abin tausayi abin da yake iya yi da yanzu bai yi wani ga da mulki a hannun shi sai a ce maka ya tafi ya bar mulkin dole wani kuma da mulkin bai mutu ba sai a ce an kwace mulkin ya koma talaka to kaga wannan shine rayuwar duniya ashe dole sai mutum ya amala hisabin shi ka tattali menene in ka je wa Allah da shi gobe da kiyama zai zama kana da hanzari ko kuma abin rikewa wallahu almusta'an wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa aya ajizu ahadukum shin daya a cikin ku ashe ba zai iya ba an yaksiba kullu yawmin alf hasana kullun ka tattala hasana dubu yanzu inda asusu ne ake yi kullun ba za ka iya saka hasana ɗaya har guda dubu a asusunka ba fasalahu sa'il min jilsa'i sai wani mai tambaya a cikin abokan zaman yace kaifa yaksibu ahaduna alf hasana ya rasulullahi yaya za a yi mutum ya tattali hasana dubu a cikin mu kullum kala manzo Allah sai yusabbihu mi'a mutum yayi tasbihi dari tasbiha yace subhanallahi fayuktabu lahu alf hasana za a rubuta mar hasana dari wa yuhaqqu anhu alf hasana hasana dubu wa yuhabbu anhu alfu khati'a a kuma saresuwa da mutum kuskure du subhanallahi subhanallahi subhanallahi idan mutum ya faɗa so ɗari za a rubuta mar hasana ɗai ɗai ɗai har guda dubu idan akwai laifuka tsakanin kai da ubangijinka ɗai ɗai ɗai har guda dubu sai a yafe maka kaga aikin mai sauki ne kan harshe to amma saboda yanda shaidan ya ci dunin mu sai ranar ta fito ta faɗi wani bai tasbihi ko dai ba bai tasbihi ko ne ba Allah ke yi sahabi da hadis sahabin da ya roci hadisin huwa sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu shine sa'ad ibn abi waqas Allah ya dade shi kauluhu fadan shi da yace aya juzu ahadukum dayan ku zai kasa alhamzatu fihi lil istifhami ala sabili inkar wato hamza din hamza ce ta istifhami neman bayani amma a bisa fuskan inkari wa hadha fi quwwatin nahyi wannan a karfin hani ma'ana ku abin da yake nufi la ya'juz ahadukum an al-kasb fi kulli yawmin alf hasana kar dayan ku ya kasa tattalin kyakkyawan aiki hasana har guda dubu wa innama yuktabu lahu alf hasana bit tasbih 100 marra za a rubuta masa hasana dubu idan yayi tasbihi so 100 li'anna kulla hasana bi ashari amsalha saboda duk idan mutum ya aikata hasana guda daya to za a bashi linkin ladan guda goma qala Allah ta'ala Allah ya faɗa cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya aikata aikin alheri guda daya to za a linka masa misalin ta guda goma manzo Allah ya faɗa cewa man qala subhanallahi da azim wa bihamdi idan mutum ya faɗi wannan kalmar ghurisat lahu naqlatun fil janna za a dasa mar dabiniya a aljanna idan ka ce subhanallahi al'azimu bihamdihi sai a dasa ma gindin icce na dabino a aljanna to kaga in an ce an dasa ma naka ne wannan bushara ce da cewa an baka aljanna mun ku san yadda dabino yake icce ne wanda yake mai daraja kwarai da gaske sahabi da hadis sahabin da ya rawaci hadisin huwa jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma shine jabir dan abdullahi Allah ya dada shi da baban shi yace ghurisat yuqalu ghurisat ash-shajara gharsan akan fada cewa an dasa itaciya dasawa idza nasabtaha fil ardi idan ka kafa ta a cikin kasa ma'ana kace gharastu ash-shajara gharsan na dasa itaciya dasawa kai rabi mai zurfi gurgudan hali ka sanya ta qawluhu naqala ay ghurisat lahu bi kulli marra a kowane marra so daya idan mutum ya fada يقول فيها هذا الذكر نقل في الجنة إن كشي سبحان الله العظيم وبحمده دبينو سبحان الله وبحمده دبينو سبحان الله da za ka faɗa so dubu so dubu za a dasa ba ice aljanna khustatin nakla an keɓe dabiniya da ambato li kasrati manfa'atiha saboda yawan amfanin ta wa qibi samariha da dadin dan isha amma in ba haka ba ai ba icen dabino kadai bane ice aljanna nau'o'an ƴaƴan itacen da rai yake so idan ɗabi'ar mutum mai son gwaba ne ko mai son mangoro ne ko mai son abarba ne ko mai son ayaba ne ko mai son lemu ne kowane irin ɗan icen da kake sha'awa akwai shi aljanna to amma sai Allah madaukakin sarki ya ware aljanna da ambato manzo Allah ya ware dabino da ambato saboda ya fi kowane ice amfani da kuma abin nan mahimmanci a rayuwa wallahu alam wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa ya abdullahi ibn qais ya kai abdullahi ibn qais ala adulluka ala kanzin min kunuzil janna shin in nuna ma taska man daga cikin taskokin aljanna qultu bala ya rasulullah sai nace eh ya manzo Allah nuna mini qala yace qul la hawla wala quwwata illa billah ka faɗi wannan kalmar la haula la quwwata illa billah qauluhu da yace ya abdullah ibn qais wa abu musa al-ash'ari shine abu musa al-ash'ari qauluhu fadan shi da yace ala kalimatu tanbihin kalma ce ta fadakarwa yunabbihu al-mutakallim as-sani mai magana ne ke fadakar da mai saurari ala amrin azim sha'ani a bisa wani al'amari mai girman al'amari haka قوله فدن شي ديتي على كنز والكنز في اللغه ما دفن من الاموال والامتياع idan an ce kanz a Hausa mu taska muke cewa amma asali abinda aka binne karkashin kasa na kudi ko kayan kudi shi ake ce da shi kanzu to wannan kalmar taska ce daga cikin taskoki na aljanna ma'ana ku abinda yake nufi anna hadhal qawl yu'addu liqa'ilihi akan yi tattali ga wanda ya faɗe ta wa yuddakharu lahu min al-thawabi أي ما استتل اللادة ما يكأ له في الجنة أبن زي زين معنى أبن زي سامو الجنة موقع الكنز في الدنيا كتن كتن كما تسكاشي على الدنيا لأن من شأن الحائزين saboda yana daga cikin al'amarin waɗanda suka rabota da irin wannan an yi sa'ad an yi sa'idu bihi su yi tattali wa yasta zahiru bi wujudani zalika inda alhajati ilayhi ma'ana su yi ƙoƙarin bayyana samun su idan al'amarin ya bayyana qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi ya fada Allah ya masa rahama fi sharhi muslim a sharhin muslim yace qala ulama malamai sun fada sababu zalik dalilin hakan annaha kalimatu istislamin kalma ce ta mika wuya wa tafwidin ila Allah da jingina al'amari zuwa ga Allah wa atrafin da furuci bil id'anila kalkasar da kai zuwa gare shi wa annahu la sani'a ghayruhu ba wanda ke yin wani abu in ba shi ba wala radda li amrihi sannan ba wanda ke mayar da abin da ubangiji ya umarni ya ce ba za a yi ba wa annal abda la yamliku shay'an min al-amri bawa ya sani baya iya mallakar komai cikin al'amarin duniya ma'ana duk abin da ya faru a bayan kasa sawa'un yayi wa al'umma dadi bai musu dadi ba haka Allah ya hukunta amma mumini yake sanin hakan idan abin da ya masa dadi ya faru sai ya wa Allah godiya sai ya zama alheri gare shi idan abin da bai yi masa daɗi bai faru kuma sai ya yi haƙuri sai wannan ya zama shine alheri gare shi shi yasa annabin da kanshi yake cewa ajaban li amril mu'min mamakin al'amarin mu'min mu'mini shike sfantuwa da irin wannan ba tare da korafi ba wani ya ce mun kaza wani ya ce mun kaza wani ya ce mun kaza domin yawan raki da shakawa na nuna rashin kamala na mutum ko kuma jingina al'amari kawai ai daman ni tunda an yi haka na san kaza zai faru tunda naga wani yana kallo na tunda naga wani yayi dariya tunda naji wani ya ce je ka ka gani to na san akwai abin zai faru mutum ya zama ya yi imani da Allah sake wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amin tabbata gare shi ya faɗa cewa ahabbul kalami ila Allah arba'un mafi soyuwar zance a wurin Allah abubuwa ne guda hudu shine subhanallahi na daya walhamdulillah shine na biyu wala ilaha illallah shine na uku wallahu akbar na hudu la yadurruka bi ayyihin bada'ata wannan baka da matsala ba zai cutar da kai kowanne ka fara da shi ba da ka zo fada ka ce la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah yayi idan ka fara cewa wallahu akbar wala ilaha illallah walhamdulillah subhanallah yayi ma'ana duk wanda ka fara da cikin wannan guda hudun yayin Allah ya ta sahabi da hadisi huwa samura ibn jundab radiyallahu anhu sahabin da ya rawaita hadisin shine samura ibn jundab Allah ya dade shi fadan shi da yace ahabbul kalam qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi ya fada Allah ya masrama a sharhin muslim yace hada mahmudun ala kalamil adami wannan ana daukan shi ne a maganan zancen mutum dan adam wa illa in ku ba haka ba fal qur'anu afdalu min at-tasbih wa at-tahlil al-mutlaq karanta al-qur'ani shine mafifici sama da tasbihi da tahlili wanda yake mutlaqi fa amma al-ma'thur fi waqtin amma abinda aka ruwaita aka hada shi da lokaci aw halin ko kuma wani hali aw nahwi zaliku abinda ya kama da wannan fal ishtigalu bihi afdal mutum ya shigaltu da wannan shi ne abin da ya fi misali idan ka ɗauka abin da ya sa malam ya ce mu ƙayyada a nan wurin idan mutum ya yi sujudi a nan tasbihi ake yi tasbihi mutum ya ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbi ba a karanta alqur'ani nan wurin karshe ma annabi ta karanta karanta alqur'ani to kaga ashe ba al-itlaq bane karanta alqur'ani to amma misali mutum ya kaddara yana zaune haka nan baya komai ko misali mace ce a gida wanke-wanke take ko tana girki ko tana dai wasu al'amura irin na mata maimakon ta bar bakin ta yi shiru sai ta kama tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim a wannan lokacin da a ce ta iya karanta alqur'ani to tai tilawan alqur'ani yafi mun fahimta da kyau sama da istighfari ko tahlili mutlaqi amma idan aure ne muayyani inda shari'a ta ce ga inda za a yi tasbihin ko lokaci to kuma anan yin tasbihin shine abin da yafi wa hadha li annaha jami'atun li ma'ani li ma'ani at-tanzih wa tauhid saboda kalmar za ta tattaro ma'anoni na tsarkake Allah madaukakin sarki tare da kadaita shi ja'a arabiyyun wani balaraban kauye ya zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi faƙale cewa annabi allimni kalaman aquluhu sanar da ni wani zancen da zan faɗa qala kul manzon Allah ce ka faɗa cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la Allahu akbar walhamdulillahi kathira subhanallahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil hakim illa billahi al-azizil hakim kale yace fa haula'i li rabbi famali yace to waɗannan abubuwan da na faɗa duka na ubangiji na ne ni ina nawa sai manzo Allah ce maka ce Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni ma'ana Allah ka gafarta min Allah ka yi min rahama Allah ka shirye da ni Allah ka arzuta ni idan ka faɗi wannan naka ne mun fahimta sai ce sahabi da hadis sahabin da ya rawaita hadisin huwa sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu shine sa'ad dan abi waqas Allah ya dade shi waja'a fi riwayatin ukhra yazo a wani riwayan daban lamma wallal arabiyu lokacin da balaraban kauyen ya juya qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya faɗa cewa laqad mala'a yadayhi bil khairi hakika ya cika hannun shi da alheri amma faɗan shi da yace rabbul alamin la yutlaqu ar-rabbu illa 'ala Allah wahda ba a faɗin kalmar rabbu kawai ai itlaqin ta sai ga Allah wa fi ghairihi amma in za a faɗe ta da taƙayidi bil'ibafa ta hanyar jingina ta zuwa ga wani abu wannan babu laifi kamar a ce rabbud dari wane ne mai gidan man rabbud dari waye mai gidan ko rabbun naka ma'ana wane ne mai taguwar ko ka ce rabbus sayyara wane ne mai motar ko abin da ya kama da wannan wannan ya halatta amma ka faɗi kalmar rabbu ita kadai to Allah shi yake giya wannan al'alamina idan an ce alamina jam'u alam wato jam'i ne na alam huwa ismun lima siwa Allah shine suna na duk abin da ba Allah ba wa innama jumi'a an yi mar jam'i akan hakan li yashmula kullal jinsi domin ya tattaro dukkan jinsi wani ma kana fihi ma'ana alwasfiyya kuma saboda abin da ke cikin shi na ma'anan sifa wa hiya dilala shine nuni ala ma'anal ilmi a bisa ma'ana na ilimi جمع بالواو والنون أن يمر جمعي دواوي دنوني وإن كان لا يجمع بهما كود يكي باء جمعي دواوي دنوني إلا صفات الأقلاء سيجي صفوفين ما سهنكني أو ما في حكمها من الأعلام ko abin da ke cikin hukuncin wannan abin da yake daga cikin alam wato alami ne wanda aka iya gane shi amma da yace al-azizul hakim ismani min asma'illahi ta'ala sunaye ne guda biyu daga cikin sunayen Allah al-azizu wallazi lahu al-izza al-kamila shine wanda yake da buwaya cikakkiya allati biha ya'izzu man yasha wa yuzillu man yasha wanda da wannan ne yake sanya wanda ya so ya buwaya ya kuma kalkatar da wanda ya so yuqalu akan ce azza fulanun fulana wani ya daga martaban wani ya sanya shi ya zama ya buwaya ya izu izan idza galabahu in ya rinjaye shi qala Allah ta'ala Allah ya fada cewa wa azzani fi al-khitab ma'ana azza ni fi al-khitab ya rinjaye ni ta hanyar magana ay galabani wal hakim kuma huwa alladhi yad'u al-ashya'a fi mawadi' min mawadi'iha shine wanda yake sanya abubuwa a wurin da ya dace wa yunziluha manazila al-la'ika kuma ya ajiye abu a wurin da ya dace da shi fi jami'i amrihi wa khalqihi a cikin dukkanin al'amuran shi da kuma halitta shi kale ce fa haula kala al-arabi balaraban kauye ce haula il kalimat waɗannan kalmomin li rabbi na ubangiji na ne ai li sha'ani rabbi cikin al'amarin ubangiji na ai haqquhu haqqun shi ne li'annaha awsafuhu saboda sufin shi li'annaha tahlilun saboda haylala ne wa tauhidun kadaita Allah ne wa tahmidun hamdala ne wa tasbihun tasbihi ne wa sana'un yabo ne wa tamjidun girmamawa wa zalika kulluhu haqq wannan dukkan shi haƙin Allah ne fama ni menene nawa ai ayu shay'in yakunu li ni menene nawa azkuruhu li haqqi zan fada a haƙina annabi ya ce to kace Allahumma asalillahumma ya Allah shine asalillahumma kace ya Allah wal mimul mushaddada mimi mai shidda fi akhirih iwadun ala liyadi an kawo shi ne a canji na ya maimakon ya Allah dan shi yasa ba a hadawa ce ya Allahumma ko dai mutum ya ce Allahumma ko kuma ya Allah amma da yace igfar li Allah ka gafarta mini al-ghafra ma'ana ku as-satr in an ce ghafr ana nufin sutura ko rufin asiri wa minhu daga ci akan samu magfar huwa ma yulbasu ala ra'si shine abinda ake sanyawa aka ta hatal biyudi a karkashin kwalkwali aw al-qalansuwa ko hula wal murad biha wal murad huna abinda ake nufi anan ana nufin satarar zunubi shine suturce zunubi amma da yace warhamni Allah kai mun rahama ma'anahu al-aqafu shine tausayawa wal hunu da kuma jin kai wa hiya mutabamminatan in'amahu wa ihsanahu kalmar ta tattaro ni'imtawa tashi da kyautayi li anna ma ala al wal hunu yafdi ila hada domin makoma ta tausayi da jin kai na Allah to zai kai ga mutum zuwa ga samun rahama idan aka ce Allah ya ji kanwa ne Allah ya tausayawa ne Allah ya wawa ne rahama to karshe abin da zai kai zuwa ga samun rahaman Allah mai tasirin ya faɗa ya ce wa rahmatullahi ta'ala rahaman Allah sifatun min sifati sifa ce daga cikin sifofin shi taliku bi jalalihi wanda ke dacewa da matsayin shi ko girman shi yarhamu biha ibadahu wa yun'imu alaihim da wannan yake yin rahama ga bayin shi ya musu ni'ima amma da yace wa hadini alhuda tafidu ila balal naqidul halal naqidul balal in an ce alhuda na ƙibin balal shi ne aka bata in an ce wa da shiryayye ne to ba bata ce ba ne wa huwa dilala alal mausula ilal buguya wannan ke nuni zuwa ga abin da mutum ke saduwa da shi na neman biyan bukatun shi amma da yake wa afini na mu'afat shine lafiya wa kada jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya tattaro fi ta'limihi hadha ad-du'a a koyar wanda ya ga wannan addu'a bainama yajlibul manafi al-ukhrawiyya tsakanin abin da ke jawo amfani na lahira wa bainama yajlibul manafi ad-dunyawiyya da tsakanin abin da ke jawo amfani na duniya li'anna al-maghfirata war rahma saboda gafara da rahma wal hidayah da shiriya من المنافع الأخروية سنة دغتين أبوبون أنفاني لاهرة والمعافات لافية والرزق أرزقي من المنافع الدنيوية وانا أنفاني لدنيا وقدم المنافع الأخروية أما سيفار قبات أنفاني اللاهرة لكونها هي المقصود بالأسل saboda kasantuwar shi ne ake nufi tun farko domin kowane mutum mai hankali za ka samu target ɗin shi abin da yake guri shi ne cikawa da imani ya zama ya samu aljanna shi yasa Allah ce faman zuhu ziha annar wa uda khayal jannata faqad faz duk wanda aka nisa sashi daga barin shiga wuta aka shigar da shi aljanna ya rabauta wa hadha ta'lim wannan karantarwa ne min rasuli sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da amin tabbata gare shi ta'limu irshadin wato sanarwa ce ta irshad jagoranci da dunarwa wa dilalatin ila tariqil khairi da kuma jagoranci ko shirarwa zuwa ga tafarkin alheri to Allah madaukakin sarki ya dace da mu ya mana muwafaka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka kuskure kuma Allah ya taimana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalkatar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu cikawa da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙon kai Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alkawalta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunkurin cutar da addininmu na musulunci muna roƙon kai Allah kai mana maganin su ta hanyar da fita dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙon ka ya Allah ka samu karfin zukatan mu ka samu karfin shedani idan ajalin mu ya zo Allah ba mu da imani dan uwa kamar yadda muke gani abin da ke saura a littafin mu za mu kammala shi a darasin gaba idan Allah ya sa mu ya kai lafiya kuma kamar abin da muka alkawata insha Allah ko ko muka saba rana ya kyau idan mun kammala darasin mu sai ya zama sha hudun rana ya kyau shine inda za mu saurari jawabi na ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar da kuma shugaban kwamiti ishe malama kariba sannan mun saba gayyato 'yan uwanmu abokan karatunmu domin gabatar da nasiha ga ɗalibai to ina ga insha Allah zan yi wa wasu daga cikin su magana kamar shi malam abba mato in Allah yadda da kuma malam aminu wanda shine ya saba gudanar da darasi a nan masallacin duk galibin da in bana nan wurin sai kuma kamar irin su malam isa bi hassan da malam yahaya da dai sauran yan uwa abokan karatu waɗanda in hali ya kama to za mu gayyato su a sha hudun rana ya tewu domin su ɗan yi mana tsokaci da nasiha akalla ko da cikin minti biyar biyar ne mun fahimta da kyau amma wannan sai ya zama bayan mun saurari abin da muka saurara na nasiha da izinin Allah wannan yasa za mu yi ƙoƙarin zuwa a kan lokaci ya zama a ce da duk abin da za mu yi ƙoƙari sha ɗaya mun fara gabatar da abin da za mu gabatar zuwa sha biyu da kwata ya zama a ce mun kammala kuma darasinmu da zai biyo baya na faɗa cewa shi ne littafin arba'u na hadis wanda yake littafi ne ma'arufi amma na gaya muku cewa salon karatunmu da shi wato za ku ji a wuri na ni ma zan ji a wurinku wannan shine salon da zamu dauka kuma ba ina son a bar mutum ɗaya ko biyu da musharaka ba duk idan zamu yi darasin ɗaliba za ta iya bin hadisin a gida ta karanta shi biddika ta yi mar karatun tanisu sai ta ga me za ta iya amfanar da mu a cikin wannan hadisin ma'ana cikin hadisin na fahimci akwai abu kaza da abu kaza da abu kaza mu fahimci fawaid amfanin hadisin ta bangaren umarni ko hali mun fahimta wannan shine abin da zamu karkata zuwa gare shi in Allah yadda zan karanta hadisin idan na karanta nayi sharhin gwargwadon abin da nage ya kamata dalibai su sani to kuma zan ba da fayyan tambaya menene fahimtar ku akan hadisin wacce take da mulahaza za ta daga hannu ta yi bayani cewa a cikin hadisin na fahimci ana umartar mu da mu yi kaza saboda manzon Allah ya ce kaza ko ko mun fahimci cewa abu kaza hani ne saboda annabi ya hana to sai mu tattauna akan wannan gabar sai mu wuce don wannan zai taimaka mana kwarai da gaske muna irin wannan tare da ɗalibai maza a darasin mu na sahih bukhari kuma wannan yakan sanya ɗaliban su yi karatu kuma su fahimci fiqhun hadisi dan kar ya zama hadisan mu rika yi musu irin su doki kawai a zo a karanta manzo Allah ya ce kaza shikenan kuma a wuce ba tare da amfana da wannan ba watakila wannan muke tunanin in Allah ya kaddara bayan kammala shi mun tunkari darasin kai koma da ba wannan ba wata ran a cikin ku wata za ta samu kanta a matsayin ta tashi ta yi tunatarwa ko da hadisi ɗaya ta samu za ta yi magana akan shi za ta iya fitar da abubuwa hikimomi na shari'a a ciki cewa manzon Allah ya ce kaza kuma cikin abin da manzon Allah ya faɗa za mu iya fahimtar halacci na abu kaza da abu kaza da kuma haramci na abu kaza kun fahimta yana da sauki kwarai kuma akwai amfani la'alla idan mun fara za ku fahimci amfani kawai da kiran da nake muku kar ku zama masu tsoro a ranku kuma kar mace ya zama kullun ta zauna ita ba ta musharaka a ciki ba ta cewa ni na fahimci kaza kullun sai dai in an faɗa ita ta yi shi eh ayi kokari kwarai daga shi a harraka saki Allah ya mana muwafaka yau malama ga abin da sai na tsammanin kofi saba'in ne ko ba biyu da ke adama mun cire guda biyu shi can mun bashi wanda ya buga to ni kuma sai na ɗauki guda talatin shi ne zan raba to za ki samu in kin lissafa za ki saba'in ne da ba biyu sittin da shida a sittin da takwas ko to haka za ki same shi insha Allah